إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wataala da ya sake sada mu a wannan rana ta Alhamis tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da shidda watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a wannan masallaci na tsohuwar kasuwa a wannan gari na gidigir inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tsarki karatunmu na baya na jiya kenan mun tsaya a aya ta tamanin da tara faɗar Allah maɗaukakin sarki walamma ja'ahum kitabun min indillahi Allah ya ce a yayin da littafi ya zo musu alƙur'ani mai girma daga wurin Allah maɗaukakin sarki musaddiqul lima ma'ahum alƙur'anin nan na gaskantar da abin da ke tare da su littafin attaura wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru a can baya su kafirai sun kasance wato suna tsokanan mushrikan makka suna cewa akwai annabin da zai zo in ya zo da mu da shi zamu gamu sai mun yaƙe ku mushrikan larabawa amma ya suka yi falamma ja'ahum a yayin da manzo ya zo musu ya zo da wannan alkur'ani ma arafu kafaru bihi suka san tabbas lalle manzan ne da aka faɗi a cikin attaura alkur'ani ya tabbatar da abin da ke cikin attaura sai suka kafirce suka ƙiyin imani Allah ce fala'anatullahi alal kafirina wato tsinuwa ta tabbata ga mutanen da suka bijire suka yi taurin kai game da dokoki da ayoyi na Allah wanda sun riga sun san su amma suka take akan sani aya ta yau sai Allah ya ce mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده na'am فباءوا بغضب على غضب eh وللكافرين عذاب مهين hasbu Allah madaukakin sarki ke cewa hudduhu wato ku Allah ce wa eh, bi'sa mashtarau bihi tur da abanda wato suka canza wato ko Allah madaukakin sarki ke cewa bi'sa wato tar kalma ta bi'sa a larabci mafi yawancinta tana zuwa cikin mummunan abu ne idan kaga kalmar bi'sa so da yawa ana amfani da ita ne a wurin abu mara kyau shine Allah ya ce mana tar da zaɓin Yahudawa ga kawunansu na canza imani zuwa ga kafirci ga su Allah ya ba su attaura Allah ya yi bayanin manzo Allah a cikin attaura sun yi imani da wannan attaura sun ce idan Allah maɗaukakin sarki ya aiko wani annabin wato za su yi imani da shi kahin Allah ya aiko musu annabin sai da Allah ya bayyana alamomin manzan Allah a cikin attaurata su ga yadda alamar shi take da kun ga mai wannan alamar shine annabin da na aiko to su waɗannan yahudawa sun karanta sun yi imani sun yarda kahin zawon manzan Allah amma lokacin da manzan Allah ya zo suka kalle shi suka ga shine suka ji bayanin da yake yi irin bayanin da ke cikin attaura ne sai suka canza wannan imanin nasu suka maida shi ne kafirci wannan shine hali na yahudawa shine Allah ya tir da wannan ɗabi'a yayi muni dan haka ya kai ɗan uwa musulmi ka sani cewa ka shedinka da yarda da abin addini idan wani abu ya zo kuma wato dan maslahar rayuwar duniya ka binne wannan abu ka canza ɗabi'ar ka wadda take ta asali don kaga samun wata duniya ka ajiye abin da yake asali na imani ka kama wani abin da yake ɗan jin daɗi ne ƙanƙane innamal hayatu duniya la'ibun walahu ko kuma innamal hayatu duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi Allah ba da misalin rayuwar duniyar nan kamar ruwan sama ne ya sabka wato idan ruwa ya sabka a saman ƙasa ƙasa tana canzawa ta yi kyau ta yi ni'ima ta yi daɗi tsuntsaye da mutane da dabobi da tsuntsotsi da komi za ka ji yana cikin mai walwala da jin daɗi amma da an yi na ɗan lokaci in ka sake hangawa sai ka ce kamar ma ba a taɓa yin ruwa a wannan ƙasa ba to haka rayuwar duniya take kenan ya kai mai imani ka sani cewa kadda wani abu ya canza addininka ya canza imaninka ka rungumi wannan duniya wanda juyawa take karewa take za a yi ta shar ta kare sai a barka da kafirci to wannan shine abin da yahudawa suka yi suka canza imaninsu zuwa ga kafirci don wani abu ya zo musu wanda wato ba su karɓe shi ba wannan hakan da suka yi zulman wato zalimci ne kawai ƙiyayya ce da hasada hasada mugun ciwo maza Allah ba abin da ya musu kawai tsantsar hasada ce su yadda suka so manzon Allah ya bayyana ba haka ba suka so sun so a ce a cikinsu ne zai fito su wannan yahudawa sai Allah hudda shi a cikin larabawa da sun kasance suna ce ma laraba mi sai mun yaƙe ku in yazo amma da yazo kawai cikakkar hasada shi yasa wallahi tallahi ɗan uwa sai mutum yana addu'a addu'a kala biyu akan hasada na farko ka roƙi Allah Allah ya tsare ka daga masu hasada duk rayuwar nan ba wani wanda zai ce fa bai da mai hasada ƙarya ne duk inda za ka yi da yadda za ka yi sai an samu wani ya yi hasada da kai sai ka mushi addu'a Allah ta ya gane ya huta daga wannan cuta don babu cuta ta zuciya da aka yi wala kamar hasada ta fi komi ciwo bayan shirka ta fi komi rusa ayyuka ta fi komi mai da ɗan adam baya wala bayan shirka dan hasada mugun ciwo ne shi yasa Allah ya kawo mana shi a cikin suratul nas aka ce mi wa min sharri hasidin Allah ya ce ya kai manzo Allah ka nemi tsarin sharrin mai hasada idan yayi hasada to dabi'a ce ta ba yahudi wato a cike yake da hasada shi yasa addinin nan tun da yazo yahudawa adawa suke da shi wato tun iyayensu da kakanni har ya zuwa yau to don haka mutum ya nemi tsarin hasada Allah tsare shi daga sharrin mai hasada sannan na biyu ka roƙa ma kanka Allah ya tsare ka da yin hasadar kanta cuta ce za ta iya samun ka za ta iya hwada ma sai kana roƙon Allah yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya koya ya ubangiji ka tsare ni daga sharrin kaina ma Allah ya tsare ka daga sharrin kanka da kanka dan kai ma baka rasa bulbudi da burbushin mi sharri duk alherin ka an yana da yawa sai an samu wani wuri da dan mi da dan cika to wannan dan cika cikin wata rana sai iya durmiyar da kai sai ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka akai wato kenan yahudawa suka yi hasada ga manzo Allah suka ƙi yin imani ba dan komi ba kawai dan ya fallaba a cikin su ba shine Allah ya ce baghyan in an ce baghyan zulman wa udwanan wa hasadan wato zalunci da kiyayya da hasada tsantsa an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai dan Allah ya sabkar da falalar shi ta alqur'ani gabayin shi wane ne bawan nashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsantsar hasada ce su suna ganin su ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wato dukkanin annabawa da yawa daga cikin su suke hutowa yanzu ma suna jiran ya huto daga cikin su sai Allah ya kawo ƙarshen annabawa ba nasu bane ko mu ce ba daga cikin su ba ya huto to ina ne cikas kin su yi imanin da shi suka ce a'a suna adawa suna hasada wato ko game da falala ta alƙur'ani da Allah ya saukar ma manza Allah da annabta da Allah maɗaukacin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hasadar da wannan zalimcin ni ya gada musu fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wato ku sai suka koma da hushin Allah nan sai aka zano mana hushi guda biyu bi ghadabin ala ghadab hushin farko shine cewa Allah ya aiko annabi Isa bayan annabi Musa wa biyo baya akwai annabawa da aka yi amma wanda ya biyo baya cikin mursalai direct cikin mursalai kai tsaye shine wa annabi isa alaihi salam baya annabi musa akwai annabawa wanda suka biyo wato cikin suka yi aiki a cikin attaura wato littafin annabi musa alaihi salam amma cikin ulul azmi wato girkakken wato manzo wanda ya biyo baya kai tsaye bayan Musa shine Isa alaihi salam to wannan Isa da yazo shi ba cikin Yahuda yazo suka yin imani da shi shi annabi Isa sai nan Allah ya fushi da su suka ki karban littafin da yazo da shi shine me Injila wannan shine faba'u bi ghadabin ga hushin in yin imani da annabi Isa alaihi salam ala ghadabin ga hushin kin yin imani dawa yayyan halatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji ta'addancin yahudawa dan da aka faro da su mu duba habawan Allah annabi Musa alaihi salam dai daga cikin manyan mursalai ulul azmi ya sha wahala a rayuwar shi ya sha fama da yahudawan nan duk wahalar da suka sha da fir'auna ana tsallakowa mi suka fara فأخرج لهم إجلا جسدا له هو aka samu samiri ya je kirkiro musu gumki da ana bautar Allah Allah ya tsiratar da ku ya muku ni'ima maimakon in kuka zo kuna a gaban idanunsu Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen shi maimakon imani ya cika a zuciyar a dukufa a bautawa Allah suna tsallakowa ba ruwa sai aka koma ina bautan gumki aka bar Allah gaba daya kai yanzu Allah akwai bawan da ya kai ta'addanci irin wannan kana kallo ni'imar da Allah ya ma kashe ka za a yi Allah tsiratar da kai amma kana dawa ka ce Allah mun barka mu ga abin da muka kama to wannan fa shine hali na Yahudawa kenan suka tara kushi akan kushi can Allah ya yi kushi da su ga wani abu da aka sa su Allah ya yi kushi da su wannan ana ma wato Yahudawa wanda suke tare da manza Allah bayani don saboda waɗanda suke tare da manza Allah sun yi koyi da uwayensu sun ɗauki ɗabi'un kakanninsu abinda kakanninsu suka yi sun yarda da shi abinda suke kai suka ce mu ma muna kai su ne akwai banu ƙuraiza banu ƙainaka wato da sauran ƙabilunsu duka yahudawa ne wanda suke kewaye da madina yanda ka san banun nazir aiwa wato su guda hudu ne banun nazir banu ƙainaka banu ƙuraiza akwai ta hudunsu ƙabilu ne na yahudawa suna nan yadda garin madina yake da ƙabilu guda biyu al'ausu wal khazraj to su ma haka yahudawa suke da ƙabilu guda hudu ƙabilun guda hudu uku suna da yarjejeniya tsakankaninsu su Yahudawa, ɗaya kuma tana da yarjejeniya da manzan Allah, sannan kuma aka dawo wato cikin ansar wato ko wanda na zana yanzu, yawa ausu da khazraj su ma ƙabilu ne kuma ‘yan uwan juna su ma wa'innan ƙabilu guda hudu na Yahudawa duka ‘yan uwan juna ne, to ausu da khazraj sai suka samu saɓani tsakankaninsu. sai wa'innan Yahudawa, banu Ƙuraiza da banu Nadir suka goyi bayan wato al'ausu, su ma waɗancan suka goyi bayan Khazraj, sai ya zama ana ta rigima har manza Allah, Allah ya kawo manza Allah, sai manza Allah ya haɗa ne kawunan tsakanin al'ausu wal Khazraj. Aka yi zaman lahiya sama da kusan shekara ashirin, kusan shekara ɗari aka ce suna yaƙi. tsakankaninsu kuma yakin kwai ya haɗa su ƙwankurtiya daga ƙwankurtiya aka ɓarke yaƙi wannan ya ɗauko wannan ya fasa daga na wanda ya kashe wannan shi kenan yaƙi ya tashi aka yi ta bugawa abin ya zama na iyaye da kakanni kun san al'adun larabawa jini a wurinsu gadon shi ake yau in wanda ya kashe in dai ba a biya diya ba kurama ba to duk wanda ya zo mutuwa zai ce akwai jini tsakaninmu da dangin suwa ne haka yake bibiya gado wala in shekara ɗari ne riƙiya za su ba wanda zai manta in kaga an kashe maganar to ko an yi kisasi an rama daidai da daidai an yi sulhu ko kuma ya zamo an biya diya an shiga an kashe maganar shikenan in dai ba a yi wa'annan abubuwan guda biyu to tashi hankali ya zo to wannan yahuda haka suka yi suka tada wannan rigima manzo Allah sai ya taso maza Allah ran shi a ɓace ya ce ya za a yi ku koma jahiliyarku bayan Allah ya dace ku da imani Allah ya dace ku da hiyayyen halitta sannan suka dawo hayyacinsu amma har zuciya ta fara ɗagawa tsakanin waɗannan wato ƙabilu guda biyu to su ma waɗannan yahudawa ka ji halinsu duk inda suke fitanannu ne ba inda aka zauna da ba yahudi wala aka zauna lahiya don haka ko kusa-kusan nan tarihin duniya wanda bai wuce ba shekara saba'in in ya yi yawa zuwa shekara tamanin yar mondial millan san karanta tarannaf karansan ko yanzu wa yanzu duka bai wuce shekara tamanin ka bincika ka ji badakala da kalubale da abubuwan da yahuda suka aikata a ita ittihadu sofiyeti wato rasha lokacin tana cikin ita ma haɗin gambizanta na babbar daula su Ukraniya su ina ne duk suna cikin wannan kasar yanzu ne da aka zo harakan duniyar zamani wanda ake kira da wannan kungiya ta wato Saispico eh kungiyar Saispico wanda ta raba duniya aka yi karti daban-daban su suka kawo wannan badakalar wannan yaki da ake na yanzu na Ukraniya ne sababin shi asalinta Ukraniya duk kabilun ma 'yan ina ne duk 'yan cikin rasha ne to suna so su shiga ƙungiyar ƙoni ce ita kuma rasha ba ta ciki kuma ta san in suka shiga akwai wani ƙulla-ƙulla da za a haɗa duk dai wannan in ka bincika sai an samu mi makirce-makirce na yahudawa haka ɗabi'a su take haka halin su yake shi yasa babban ɗan ta'adda wato a hausawa suke ce mishi Adolf Hitler Adolf Hitler suke cewa Hitler da ya zo ba irin walakanci da bai ma ba mu wato Yahudawa tara su yake kona su Hitler Adolf Hitler ake ce mushi ko su kuma Hausawa mai suke cewa Adolf Hitler to haka yake wato yahudawa Allah ya tsine musu albarka Allah ya yi fushi da su shi yasa ba su da albarka fushi har kala guda biyu wato kin yin imani da Isa kin yin imani da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan in ka hada manya manyan annabawa ne daga cikin annabawa ulul azmi ne minar rusuli sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin Allah ce kafirai wato suna da azaba ta walakanci da kaskanci da tozarci malamai suka ce in aka ce muhin yana nuna cewa wato azaba ce dawwamamma in dai ba dawwama ba za ka yi ba za a ma ba mi azabul muhin wannan shine aya ta gaba Allah ya ce mi
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا na'am قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ na'am وهو الحق مصدقا لما معهم mm, قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل mm, إن كنتم مؤمنين na'am Allah madaukakin sarki ke cewa wa idza qila lahum idan shashan waɗansu musulmai daga cikin sahabban manzo Allah suka samu wa'annan yahudawa suka ce musu aminu bima anzala Allah ku yi imani ku gaskata da wannan alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya sabkar za su ce ƙalu nu'minu bima unzila alaina kai mu ma muna yin imani ne wato da abin da Allah ya sabkan mana na attaura bai hude malam bai hude ka duba ka gani kawai ko ina kowace aya sai an yi mi da su sai an yi jayayya shi yasa yawan jayayya a musulunci baya da kyau yawan muƙabala baya da kyau ba an ce ba muƙabala haramun ce malamai sun taƙaita ta ba ko da yaushe ake yin ta ba ko da yaushe ba ake ta niƙashi za ga wasu sun mai da mi lamarran kawai a yi ta tattaunawa kullum a yi ta mi shiga ana huta halin da yahudi ne daga nan a shiga can a kawo wannan a a ko niƙashi lokacin da yake da amfani wato dai a taƙaice idan musulmai suka ce musu yo ku ku yi imani da abin da Allah ya sabkar na alƙur'ani mai girma za su ce mu fa muna yin imani ne da abin da Allah ya sabkan mana na attauranmu mi za mu riƙe attaura wa yakfuruna bima wara'ahu alhali ita attauran sun kafirce mata dan attaura ita ce ta bayan mi alƙur'ani alƙur'ani ya zo bayan attaura to suna kafirce ma abin da yake mi bayan alkur'ani at-tauran da suke cewa za mu yi imani da ita mu Allah ita ya sabkan mana ita za mu karba ita ma ƙarya suke yi Allah sai ke ƙaryata su ba su yi imani da ita ba inda sun yi imani da ita ne amsar wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum shi alkur'anin yana gaskata ya zo da abin da at-tauran ta zo da shi in suka bude attaura bayanin da alkur'ani yake yi in ka leka attaura shine bayanin da attaura take yi to kai imani da da alkur'anin mana tunda ya zo da abin da ni attauran ta zo sun zama ni ɗaya kenan to dan me zaka ce a kai da attauran kaɗai zaka rike mu wannan to wannan ma ƙarya suke yi ba attauran ba imani suka yi da ita ba kamar ayoyin da suka gabata ko Allah ce ku yanka saniya sun ce kaza Allah ce ku yi imani da kaza sun ce kai suwa kaza kaga a tauran ma ba su karbe ta ba to wanda yake nuna cewa ya ku musulmai alqur'ani kuma ba za su karba ba abinda manzon Allah ya kawo muku ba ba za su amsa ba sai Allah ya ce qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu manzon Allah ga ya musu tunda kun ce kuna imani da at-taura ya aka yi annabawa wanda Allah ya aiko muku su kuka kashe su mun yi bayani sun kashe kusan annabawa ɗari uku da wani anko to ya aka yi suke kashe annabawan Allah in dai hakun yi imani da taura wanda ya imani da littafin ya kashe annabin ba zai kashe ba kenan wannan jawabin yana nuna mi ƙaryar maganar da suke yi an ba su amsa a ciki nan ne za kuke kashe su kenan imanin naku ba na gaskiya ba ne in kuntum mu'minina in kun kasance kuma masu ba da gaskiya ne ga attaurar masu ba da gaskiya ne ga annabawan naku amma ina wato ƙarya suke ba su ba da gaskiya a kai ba Allah ce mu
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده na'am ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون hasbu na'am Allah madaukake sarki yake cewa walaqad ja'akum Musa bil bayyinati wa yazo da at-tauran shine annabi Musa ko sai Allah ya ce to haƙiƙa annabi Musa ya zo da at-tauran nan nan al-bayyinat shine al-mu'jizat annabi Musa ya zo da mu'jizozi wanda zai tabbatar da annabcin shi da manzancin shi don ku yi imani ku ba da gaskiya daga ciki wanne ne annabi musa ya zo musu da haske in ya sa hannun shi a cikin hamata ya fitar sai haske ya bayyana ga sandan shi mu'jiza an samu guda nawa guda biyu a gabansu lokacin da fir'auna ya ƙi yin imani a yan- a ƙasan misra sai allah ya aiko musu azaba ta mai kwalkwata suna kallo kwalkwata ko ina in ka bude tukunya kwalkwata kayanka kwalkwata duk abin da za ka bude kwalkwata wannan yahudawa suna gani a lokacin su ne masu imanin ana azabtar da suwa mutanen fir'auna wannan aya ce mu'jiza ce abin da ya gagari kwakwalwa ce kai yanzu ka taba ganin duk inda aka daga kwalkwata ai baka taba gani ba amma Allah ya zubo ta yanda ka san ruwa wannan ta wuce mu'jiza ta uk- ta ta- ta hudu Allah ya aiko musu jini da suka yi taurin kai mutanen Fir'auna sai ka je rijiya ka kwaso ruwa ka ci karanda kawai da ka bude in ka bude sai ga jini ne a ciki duk abin da zaka bude jini ne in ka dafa abinci kari ne da ka zo ɗiba in ka bude ni zaka iske jajjawur jini wane ne zai rika kwankwadan jini kaga wannan ita kanta wata azaba ce ko ci ko bari ko ba ka ci ba ka ji daɗi ba yadda ka iya kawai menene tsantsar azaba sai duka wannan wai Allah bai hallaka su ba a irin suwa aka yi wannan aikin a gaban Yahudawa aya ce mu'jiza ce dan mi su ne fa na kirkin to amma ku tsaya ku ji badakalar da za su yi wato ko haka Allah aiko musu kwaɗi yanzu ko mota an tana tayi a kwalta akwai shekarun da za ga ana yin kwaɗi a saman kwalta ko wato ana tahiya ba daɗi ka ji fas ana taka su ko a gozo kake tahiya mala an ka taka sai ka ji ba daɗi to su sai abin ya wuce iyaka kawai sai ka gyare shi huda an ka zo kwanci duk kwaɗi ne a sama sosai sosai duk inda za ka yi wallahi kwaɗi ne sun hayyaci al'umma da da mu ma yankunan mu ana kurgun guma ko yanzu duk sun bace duk inda in dare sai malam kurgun kwakwakwakwar sai ta dame ka wallahi sosai tabbas haka ne wala an kai barci musamman an baka suɗe hannu ko baka wanke hannu duk za ta rika gutsura wannan yan birni duk ba su san wannan ba sai wanda ya rayu a ƙauye ya san wannan abubuwa abubuwa iri iri za gani kowace shekara a da da abin da take zuwa wala mu da ke mun dan tashi a tambaye lasira mun da iske burbushin wayannan abubuwa da zamanin tsoraye ka gani kawai kowace shekara sai ka ga ina tuni a kowace shekara da gadamai ne ya damu mutane shi wanda yana ga an san shi ma bai jima ba eh a takalmi musamman kana taya a daji kawai kana taya kana taka shi cikin tsakanin takalminka da da wannan sosai sosai warai kwa to haka abubuwan suke to su Allah da ya tashi azabar mu wannan ba azaba ba ce wani ɗan abu ne kaɗan ba wani hayyatan ka ba zai da yawa amma su a ɗaki a tukunya a kwano a randa a ko'ina ga suna mu'jizozi ne Allah ya bayyana su wannan duk abin da suka gani ni suka yi sun mattakhasumul ijla min ba'dihi bayan wannan mu'jizozi abin mamaki wanda ya gagari dan adam wanda suka gani da idanunsu kawai bayan haka da he suka zo suka kama botan gumki su wane ne masu imanin kuwa wannan azabar a gabansu aka ma waɗanda suka yi imani suka zama kafurai to su yanzu da aka wuce Allah musu gata suka ci almanna wa salwa suka ce a sabkan musu da ruwa da gonakai su je su yi noma suka yi suka yi abin da za su yi aka ce to ku zo ku bi Allah sai suka rike dan maraki shine ne abin bauta kenan kaga wannan ta'addanci ya kai ta'addanci min badihi bayan wa'annan mu'jizozi wa antum zalimuna wato ku kuna masu ƙetare iyaka akan dokokin Allah madaukakin sarki halin yahudawa kenan aya ta gaba sai Allah ya ce ni
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا na'am قالوا سمعنا وأطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم na'am قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين na'am Allah madaukakin sarki yace wa id akhadna mithaqakum ya ku yahudawa ku tunawa a lokacin da na dau alƙawali tsakanina da ku alƙawali wanda- wanda yake mai ƙarfi wato wa rafa'na fawqakum at-tura wannan alƙawali na ku rike at-taura ku bi dokokin da suke cikin mi littafin at-taura amma me kuka yi yahudawa sai suka warware wannan alƙawali suka ki karba alƙawalin da suka doka sai suka warware mu dan koma baya wani alƙawali ne su bautawa Allah su kiyaye dokokin Allah a lokacin annabi Musa yana ta gwagwarmaya dawa da Fir'auna su sun yi imani
لا تعبدون إلا الله eh aya ta gaba don saboda mu dan takaita ne ban kawo ta ba eh mu je abin nan kin wato ko haka lamarin ya kasance su ne masu imanin suka ba ana yi amma ana tsiratar da su suna ƙetarowa da sallar da aka sa su da zakar da aka sa su da kyautata ma iyaye da kyawawan maganganu ga bayin Allah duka suka sun kuɗi wannan su ne alƙawallan da suka ɗauka tsakaninsu da Ubangiji wannan dokokin na attaura gaba ɗaya suka warware su a nan ko sai Allah ya ce mi to tun da ku ba kwa jin magana masu taurin kai ne sai Allah ya ce ku zo ma sai na kun bi kowa maza ku riƙe wannan attaura da ƙarfi sai Allah ya musu mi wa wa rafa'na fawqahum fawqakum at-tura sai Allah ya dago dutsi na at-tur tsawatan dutse ne mai yawan gaske sai Allah ɗago wannan dutsen sai ya jera a kawunansu ga azabar ta zo nan Allah ce ku zo ma a tainakun bi kowa a tauran nan da dokokin nan da muka zana Allah ce ku rike su da ƙarfi waye sai mai da a taura baya kai tsaye wannan ana yi duka suka dawo suka rike ni a taura nan 'yan uwa akwai wata tambaya da ta yiwu tana kai kawo a cikin kwakwalenmu ko kuma mai tambaya zai iya tambaya wai su wa'annan yahudawan me yasa aka kyale su suka yi ta haka Allah ya ce su yi suka iya Allah ya ce ku yi suka iya Allah ya musu ni'ima a nan sai an yi nisa an yi nisa sun cika ta'addanci sai su ce inna insha Allahu la mutaduna ai ta yi da su sai sai to shikenan mun dawo yanzu za mu karba ko a yankan sani yayi haka akai ko ku yi kaza to ya za mu yi ku yi kaza to kazan ma mu bamu gane shi ba da ƙarshe suka ce to yawwa yanzu ma yi shikenan mun tuba dan sassauta mana sai Allah ya rahamce su suka je suka aikata an kama hanya ana tafiya kuma suka dawo aka koma badakala to yanzu ma shine wannan shine gashi nan ana yi sai aka ce to kun suka ta'addanci maza ku rike a tauranku da ƙarfi ba zancen a dawo baya Allah ya ce ma atainakum bi quwwatin wasma'u nan da aka kawo ku ji ba na nihin ji kadai ba Allah ce ku rike ta i'malu ku yi aiki da ita wa ati'u ku yi da'a gare ni ku yi da'a ga manzona sannan kuma ku zartar da duk kowane irin aiki da ake bukata wato qalu sami'na wa asaina wato suka karba a lokacin dan sun ga azaba Allah yana dage azaba shi suka ce mun ji kuma mun saba ba za a yi ba aikin bai hude kenan sun gagara Allah wallahi akwai hikima na Allah subhanahu wata'ala a cikin nan Allah yana nuna ma yana tausayin bawon shi duk yadda ka saka da ta'addanci wallahi yau in zaka koma zuwa ga Allah ka nemi rahama Allah gafarta ma zai a cikin yahudawa duk wannan kisar da aka zana akwai ɗan aljanna a cikin su akwai mutanen kwarai hatta a zamanin manzo Allah akwai wanda ya karbi yin imani ka'abul ahbar wato babban malami ne na yahudawa yayi imani ya mutu a imani amma wannan kisar da ake jayowa mafi yawancinsu kafin ka samu masu imani wallahi yan kaɗan ne kuma sai yi kowa sanin gaskiya kuma Allah musu gata har a yanzu Allah musu gata suna da gata Allah ya ba su ƙwazo da naci da jajircewa da bibiya shi ta ga sunan ƴan ƙasarsu ba ta saka kara ta karya ba ƙasar ƙirƙira musu ita aka yi amma wannan su suke jagorancin duniya akwai wani littafi da wani babban malami da ya mai suna wato arba wa ishiruna protocolat banu suhuyun wato dokoki guda ashirin da hudu na ‘ya'yan Yahudawa. Muna shekara ta uku a jami'a, wani malaminmu ya zai kawo littafi ya ce, maza ku je ku yi bincike. Mun ɗan sha wahala, amma wallahi mun samu amfani. Shi wannan littafin a yanzu in kana karanta shi, wallahi tallahi yadda kaga duniyar yanzu tana tahiyya. Abin an yi shi tun kafin girmon diyal aka rubuta littafin. wanda ya rubuta shi ba Yahudi ne ya za su jagoranci duniya tun kafin ayyakin duniya na wato na biyu ya za su jagoranci duniya ba tun a wancan lokacin suka rubuta ta a tsara balo hankalin matasa gaba ɗaya koma ina kallon balo a tele kallon balo a ƙauyukanku duk ko ina yanzu kowane ƙauye ka tafi wala za ka samu sai an yi group ta balo sai kurka bata lokaci me yasa aka zaɓi bayan la'asar kwallayen da ake a ko lokatayya da suke ake yin sa a ciki me yasa ake yin sa a wannan lokaci bayan la'asar lokaci ne mafi tsada ga musulmi zikirin da ake yi na Allah ya tsare ka daga sharrin dare ana son shi ne kahin rana ta fada azkaru sabahi wal masa'i zikirin sahe da dare a musulunci da alfijir ta keto ni yayi safiya ta yi da la'asar ta yi an shiga ina lokacin bare ta dai malam ba dare ba eh a hausa ne za a ce dare ta yi an shiga masa da an yi azhar an gangara shi yasa an bambanta ba a kowane littafi na nahau an kawo lokatayya wato akwai almuhim da ya kama bata lokaci ne ba sai mun zana su ba wato kenan me yasa aka zabi wannan lokacin in za ka yi karatu wallahi babu lokacin da ya kai la'asar karatun alqur'ani ko karatun wani abu yana da albarka yana da tsada kuma ana girman abubuwa amma yanzu ka dauki duk sha'anin mu miya ake yi lokacin la'asar yawanci lokaci ne kamar rara wani dan ragowar lokaci na ashakata ko karatun duniya ma yanzu ba lasar ba suka yi ba ya fi shiga ɗaya kenan banda balo da buɗe wuraren wasan gargajiya wala yan wa ta kaice dai in mutum zai koma ya karanta wayancan littafin da je wa'annan na salula tun daga je wannan wanda za a hudu na roba tun na gargajiya wala duk tsarin su ne don me yasa a kawar da hankulan mutane na farko wanda ake so a kawar da hankalinsu musulmai ɓangare na biyu al'umman mutanen duniya masu tsayiya rara su kuma suka ce su dukufa akan ilimi babu wani ilimi na rayuwar nan hatta na addinin musulunci wallahi sai ka samu a cikin bayahudi ƙwararre don akwai wani bayahudi da ake kira da afihai soji ne da ina bibiyar shi sosai sosai a yakin gaza yaƙi da aka yi na tsakanin wato falastinawa na wannan shekara guda biyu daga jamil banturwa zuwa yau wato sunan shi afihai wanda yake hutowa ya yi magana da yawon sojoji in ya tashi aya yake ja ya ce su Allah su ya ba wannan ƙasar kuma dole ne su yaƙi kowa yake nuna a alƙur'ani ma su Allah ya yabe su sai jayo waɗansu daga cikin ayoyi kuma wallahi ras ya iya larabci a fi khai sunan shi yanzu haka in ka je za ka rubuta a internet ka sa a fi khai za a baka shi za a gan shi na rangada larabci sannan haka akwai mataimake shi wata duk da ke ban rike sunanta ba da ke abubuwan sai mutum yana bibiya kar a barka kai ma a duniyar yanzu eh kar wani ya ce a she malam she ma na dan taba yahudanci ba haka bane lamarin wato me ake so eh wani zai ce me ya gama ka da bin labarin da yahudi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wato haka halin yahudawa yake suka ce sun ji sun saba ba za su aikata ba wa ushribu fi qulubihim al-izla bi kufrihim zakatansu Allah ce sun cika da bautan gumki wannan gumkin da suka kera ma kansu wanda samiri yayi da suka sa shi a zuciya sai kwanta a ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'radul fitan ana bujuro da fitintunu alal qulubi akan zukata kal hasiri kaman tabarma manzo Allah ce udan uda fitinar wanda in ta je za ta rika maimaituwa ba kawai ta zo ta wuce bane za ta rika yawan maimaituwa wato imam al-qurtubi sai ya kawo wannan hadisin karkashin wannan gaba sai ce yahudawa sai Allah ya bujuro da fitina a cikin zukatansu fa ushribat manzala sai ce fa'ayyuma kalbin ushribat duk zuciyar da ta kwankwaɗi ta sha wannan wato ku fitinar nukita fihi nuktatun wato za a dasa wato wani dashe na shubaha da fitina a cikin zuciyar to su ma yahudawa sai wannan ya dasu wannan sai ke nuna mana cewa ya ɗan uwa duk abin da ka gani a ko ruɗani wanda addini addini yana miyaki ta zai ma zai kawo ma rudani a cikin addininka to kada ka yarda ka shiga dan saboda in ka fada cikin shubaha ka fada cikin fitina an takahu wallahi hutanta yana da wuya misali zamu bada dan Allah ya za a yi mai hankali ya yarda cewa da alkur'ani kadai za a yi aiki yanzu wannan shine ake yadawa ake ta yawo da shi wanda bai taba karatu ba sai ce kai wannan malamin shine mai gaskiya a garin nan ma akwai wanda su ne suka doka kawai a rike alqur'ani kadai in ka tambaye shi a ina Allah ya kawo maganar sallar gawa a cikin alqur'ani mutum ya jawo ma ayar sallar gawa ina zaka same ta ba da ita a cikin alqur'ani sai ka koma ina sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa ihrami ihrami wannan na aiki hajji ai na zaka same shi cikin alqur'ani yadda ake sawa sai ka koma sunnar manzo Allah sallar ka in ka dawo alawallar ka duk waɗannan ayyukan sai ka dawo ila sunnar manzo Allah to manzo Allah ya faɗa yace idan ƙarshen zamani ya zo za a samu wasu za su ce mu ba za mu yi aiki da komi ba sai mi sai alqur'ani mai girma manzo Allah kiri-kiri ya faɗi haka gashi nan lokacin ya zo gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu mai hankali ya za a yi ya yarda da cewa kawai alkur'ani kadai za a rike ba wani abin da za a goya mishi sai mu ce ya aka yi ka samu alkur'ani in ka ce hadisi ai an wane an wane to alkur'anin ma an wane an wane ne da alkur'anin ka za ka ta ina riwayar warshi ko warshi sunan me sunan alkur'ani ne mutum ne fa wanda shine ya rawaito da manya daga cikin almajiran mi wanda suka rawaito alkur'anin alƙur'anin ma an wane ne da an wane da an wane an manzan Allah daga manzan Allah an jibrilu daga an jibrilu anillahi subhanahu wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki shi ma riwaya ce to kaga wannan shubha ce da ka saki wala zuciyarka ta karba har kana jin cewa a za a ji sunnar manzan Allah to zuciyarka tana karɓata da su sai ga da kai da sunnar manzan Allah ko fara yaki da an ce suna haika sai kai kuma ku fasa wannan abubuwa ya za a yi alƙuranin takardu aka kawo shi a rubuce aka kawo shi daga harshen manzo Allah ya fito an za a kawo hujja sai a ce mi ai shi alƙur'ani ai ba a taɓa samun an yi rigima a kan shi ba an ce ayan nan kaza ai akwai kaza an yi kaza amma hadisi za a ce akwai sahihi akwai da'ifi kenan to ya za a yi a ce akwai sahihi akwai da ifi sai mu ce wannan wauta ne wala rashin hankali ne mene ne abin da yake daidai maganar sahihi ko da ifi abin da yake sahihi shi wannan kawai gashi duk wanda suka ce daga manzo Allah kuma duka ziyararru ne yanzu haka ba muna karatun nan ba wani sai ce yana ta waje sai ce da shi akai sai mu ce kai da ifi ne ƙarya kake yi eh banda kai wani ne zai zo ce ya ai an ce mushi manzo Allah ya ce kaza cewa ga ya ce wane ga mu sai a leka da kai da wani kun taba rayuwa tare eh sun rayu amma ba su taba haduwa ba tunda suke yanzu kai ma haka akwai wanda ba ku taba gamuwa ba tunda kuke sai a ce to wannan labarin naka ba gaskiya ne ba da kamata ya ce kun hadu dan da babu waya babu apple video babu kaza kaza da dai sauran sauransu to kenan su waɗannan wato yahudawa suka kwankwaɗi wannan shubha ta hoton gumki wato suka kafirce ma Allah sai Allah ya ce qul bisa ma ya'murukum bihi imanukum Allah ya ce tur wato da iman wannan imanin naku da yake umurtan ku kuje ku rike gumki ku bauta mishi in kuntum mu'minina in kun kasance wato masu imani karhi nawa lokaci yayi mu tsaya wato mu tsaya ne daga nan ina ga zai hikar mu nauyaya ma mutane insha Allah a huta abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته